الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan marice na laraba a daren alhamis daren nawa ga wata ke na zai zama takwas aiwa daren takwas ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 448 a ci gaba da karatunmu na littafin la'ilaha illallah ma'anaha wa shurutuha wa nawaqiduha wa fada'iluha wallafa ta babban malami الشيخ العلامة الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى wanda muke gudanarwa a wannan masallaci na Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus-Sunnah wal Jama'a muna cikin babin da malam ya kulla akan shuruɗu la ilaha illallah bayan bayani akan ma'anarta to mun ji ko mun fara jin bayanai akan sharuɗa na la ilaha illallah za mu tashi a zancen a shekul fauzan wanda zai zama karatu na shida ke idan ba mu mance ba malam ya ambaci cewa akwai da yawa daga cikin mutane da suke kuskure gurin fassara la ilaha illallah inda ya ce wa min huna ghaliba kathiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha shafi na 22 kenan ko an dan kwana biyu ba ai karatu ba tattafan sun yi kura ba a muraja a su dalla baka ga gurin ba ne na'am 22 daga ƙasa to shine sai zai na falto mana daga Sheikhul Fauzan rahimahullah wanda hafizahullahu ta'ala wanda shine mufti al'am na kasar saudiya a yanzu babban mai fatawa da yake babban malami ne dattijan arziki masani na shari'a masani na aqida wanda yake mutawabi mai kankantar da kai zahidi mai gudun duniya nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki 'ala allahi ahada wanda muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara lafiya da albarka a cikin rayuwarsa mu rasa malamai irin waɗannan girgiza ce ta ƙasa a cikin harkar ilimi girgizar ƙasa ne a cikin harkar ilimi wanda suke cewa wato mautul alim sulmatullah la tusad mutuwar malami gibi ne da ba a toshe shi malamin da inda malami ne rabbani ba malaman je kana yi ka ba in ya fadi ya kwanta ya bar duniya sai kaga abubuwan da yake yi na karantarwa da tarbiyyantarwa da ko da an samu wani ko wasu ma da za su kwafe gurgun shi to sai kaga cewa lalle an bar kewa kuma an bar rata mai girman gaske domin ƙarshen duniya ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah baya dauke ilimi ta hanyar fidda shi daga zukatan ma'abotansa a wayi gari malamai sun zama jahilai a lakin ana dauke ilimi ne ta hanyar mutuwan malam hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu har ya zama malamai sun kare sai waɗanda suke jahilai da suffa ta malamai a tambaye su su dinga fatawa da jahilci dama batattu ne kuma su batar da al'umma Allah ka tsare Sheikhul Fawzan rahimahullah malam yace qala shaykhul fawzan hafizahullah wa min dhalika to daga nan ne fa tafsiru ahli wahdati wujudi li kalimati tauhid zai kawo ina ga bangarorin malamai da suka yi fassara akan la ilaha illallah guda biyar to zai ambata mana farko waɗanda suke gurbatattu ne huduliyya ahlul kalam mu'tazila qutubiyya da sauransu kafin mu zo kan tafsiri na ahlus sunna domin ka fara jin inda bannar take sannan a zo kan wanke ta da ainihin tace ta tafsiru ahli wahdatil wujud fassarar da ma'abuta wahdatul wujud suka yi ma kalimatut tauhid in an ce yan wahdatul wujud sune a yanzu suka fi shahara a cikin mujtama'a namu da cewa yan hakika masu cewa kowa Allah al-hululiyya ko a ce al-ittihadiyya suna da aqidar hululu zati rabbi fi zawatil khalq ko kuma ittihadun rabbi bil makhluqi daga nan sai a ce hululiyya wato masu ra'ayin cewa Allah yakan sauka cikin jikin bawa dan adam ne ko ba dan adam wal iyad billah ko kuma masu cewa ma an yi ittihadi wanda sune akhbar wannan hululiyya fi waqtin min al awqat yahullu fi waqtin duna waqt amma ittihadiyya suka ce kawai an narke an zama daya الرب عبد والعبد رب suka ce Allah bawa ni bawa Allah wal iyadu billahi wa subhana zaka yi mamaki in kana kan fitrarka ko baka da ilimi indai kana kai musulmi zaka yi mamaki a ce wai akwai wanda zai faɗi wannan kalma to abun mamaki mafi girma mai faɗin wannan kalma kuma yana ganin shi musulmi kaga hadarin ya wuce inda kake zamani sai ce ahdu wahdatil wujud kabni arabiyyin wa amsalihi ma'abota wahdatul wujud alwujud shine al'alam alkaun duniya gaba ɗaya suka ce ta mulmule ta zama abu ɗaya to ma'abota wannan aqida sai buga misali da wanda yake dagutun su iblisin cikin su wanda shine ibnu arabi ibnu arabi al-andalusi kenan al-ba'i wanda sunan shi muhammad ibnu ali ibn muhammad ibnu arabi alhatim al-da'i al-andalusi wanda ya fi shahara gurin wato ainihin marubuta da cewa muhyiddin suna ce mai wai muhyiddin ana wai mai rayar da addini alhalin fil haqiqa mumitul din kashe addini yake gurin ɗaliban shi da sufaye suna mai allakabi da cewa a shekul akbar shi yasa ma akwai ɗariƙa mai zaman kanta mai suna al-tariqatul akbariya wanda suke intima'i suke jingina kansu zuwa gare shi ibnu arabi yana da littafi na fususul hikam da wasu daga cikin shedana da da shirman da ya rubuta wanda a ciki babu irin kwaba da kwama talar da babu shine mai shahararren baitin nan da aka zo misali kan wahdatul wujud ake ambato mai cewa وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته ce da kare da alade ba komi ba ne face abin bautarsu fada ko fasto da ka gani a cikin coci na kiristoci ya ce to shi ma abin bauta ne shi ne hakan yake mai martani a cikin aljauhara jauharatul farida inda yake barrantar da kanshi daga miyagun ɗabi'u kalla wa lastu li rabbi min mushabbihatin idman yushabbihuhu ma'buduhu jasadu wala bi mu'taziliyin aw akha jabarin fi sayyiati 'ala al-aqdar yantaqid har can inda yace wa ma aristu wala tusi a'immatana wala ibn saba'ina dhaka al-kadhib al-fanil wala ibn sina wa farabihi qudwatana walallazi li fususi sharri yastani wannan ke sai ce muassisu zaighi wal ilhad haythu yara kull al khalaiq bil bari qad ittahad ma'buduhu kullu shay'in fil wujudi badal kalb wal qird wal khinzir wal asad duka yace ababan bauta ne ibnu arabi wanda wato ainihin malamai sun yi maganganu masu yawa musamman su shekul islam ibn taimiyya akan irinsu ibn arabi irinsu busi irinsu alfarabi ibn saba'in ibn sina da duka suna da wa'innan wa'innan akidu na alhulul da alittihad wanda kuma da yawa daga cikin sufaye suna ɗauka daga gare su har su tijjani da kake ji cikin aljawahir yana ruwaitowa daga su ibn arabi daga su hallaj hallaji din da duk duniya duk mutanen garinsu suka yi fatawa akan kafurcin shi shugaba ya sa aka kashe shi talakawan gari suka kona gawar shi so da irin bannan nan da yake yadawa za ga su tijjani suna nakaltowa daga gare su suna koyan aqida irin tasu suna dasawa a cikin littattafansu su inyas da sauran galibi waɗanda suke mabiya turuqa sufiya mun sufancin ya rikice ya koma dabakan nan ta uku wadda ita ce mafi hadari wadda take dauke da shirkiyat ta wuce zancen wato ainihin mubtada'at ta shiga cikin shirkiyat da ainihin abubuwa waɗanda suka shafi allantar da wasu mutane kamar aqida ta cewa akwai abin da ake kira qutubi nujubi asfiya'u autadu da sauransu wanda duka rububiyya ce suka dauka suka ba mu wa wasu halittu Allah ka tsare mu Ibn Arabi ya halaka 638 yaquluna irin su Ibn Arabi suna cewa la ilaha illa Allah la ma'budu illa Allah in baka natsu ba sai ka ce ai to mu haka muke fasarawa la ilaha la ma'budu illa Allah ba abun bauta sai Allah amma ai mu muna sanya kaidi da cewa mi bi haqqin la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah su kuma suka ce babu wani abun bauta sai Allah kenan duk abin da aka bauta mawa ya zama ya zama Allah kenan an dawo dai hululiyyar kenan an dawo ittihadiyyar kenan an dawo hakika cewa kowa Allah an fahimta ku aw la ilaha mawjudun illa Allah ko su fasara da babu wani samamman abun bauta sai Allah saniyar da aka bauta ma a India ko wani dodo da aka bauta ma a can cikin kurmi ko wani maciji da ko wani kaho ko wani duk abin da aka bauta ma wade to shine Allah wal iyazu billah wanda yace wa ma'ana hadha anna kullal ma'budati hiya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ma'anar wannan shine duk abubuwan da ake bauta mawa silata da uzza manata da hubal da sauran gumaka da sauran duk tawahid wai su ne Allah wal wujudu indahu idan an ce al wujud shine duniya gaba daya to su a gurin su duniya la yanqasimu ila khaliqin wa makhluq bata kasu tara zuwa ga mai halitta da wanda aka halitta a gurin su duk ɗaya ne huwa kulluhu huwa Allah cewa suka yi ko duka duniyar gaba ɗaya dukkan samamman abubuwa su ne alwujud da halittar da wanda ya halittar suka ce Allah amma abin mamaki kuma sai ka ga suna iddi'a'in musulunci har ma ka ji wancan ana ce mai muhyiddin wai shi ke raya addini da irin wannan baɗala da irin wannan katobara to sai suka yi wata dubara sai suka ce ilimi kashi biyu ya kasu al'ilmu ilman ilmu zahir wa ilmu batin ilmu zahir ilimi na bayyani suka ce shine ilimin shari'a abinda zaka karanta a fassara ma na ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilmun fiqh ilmu usul alfiqh ilmu qawaid alfiqhiyya da sauransu wannan ilmu zahir suka ce wannan muhtassin bil'ama jahilai su suke wannan karatu a gurinsu duka su imamu bukhari imamu malik imamu ahmad duk jahilai ne a gurinsu saboda su 'yan takarda ne har tijjani haka yake kiransu to akwai ilmul batin koyayyen ilimi wanda shi wannan ya keɓance alhassa alkummalu kenan wasu keɓantattun mutane waɗanda su kaɗai ke gane wannan yaran shi yasa wata rana da abu yazid al-bastami yace ma fil jubbati illa Allah yana zaune ya sa ya sa alkabba ga dalibai sun taru a masallaci ya kalle su yace ba kowa ne ya sa alkabban nan ba face Allah hankalinsu ya tashi suka rikice daga baya da suke mai tambaya sai yace kun ga a lokacin da na faɗi wannan magana na fita daga cikin nasuti wasu akwai nasuti akwai lahuti akwai wa subhanallah wato ya fita daga ginin halitta irin na dan adam ya shiga lahuti subhanallah wai a lokacin shi ya zama Allah ya fita daga mutum ya koma Allah to amma su da suka ji magana ta yi musu nauyi sai ce a iya abin da suka karanta na ilimin zahiri ya yi ridda da za su kashe shi a wancan lokacin kaga ai bai ce su kashe shi ba sai da yace ya fita daga wancan halar ko ba da gaske yake son a kashe shi yace da za su kashe shi a lokacin da yace ma fil jubbati illa Allah da sun yi jihadi wai shi kuma da yayi shahada to kuma Allah ne zai yi shahada wanda la ta'khudhu sinatun wala nawm sai yace yace musu da sun kashe shi da sun yi jihadi shi kuma da yayi shahada wa yanzu ya dawo halata nasu ci da aka yanzu ka a kashe shi ba shi bane dazun yana cikin halin lahutin to haka suka yi wasa da addinin Allah subhanahu wataala Allah ka tsare wa hada ma'ana annahum ahlu wahdatul wujud wannan shine ma'anar cewa su ma'abota wahdatul wujudi ne ma'ana ɗayantuwar samammun abubuwa gaba ɗaya da Allah da wanda ya halitta da mutane da wanda ba duka kowa abu ɗaya ya ja'aluna alwujuda yattahidu wa la yanqasim sun sanya duniya ta dunkule ba ta rarrabuwa zuwa ga jinsuna mabambanta kulluhu huwa Allah suka ce dukkan duniya da abin da ke ciki su ne Allah mahma abada al-insanu min shay'in fa innahu qad abada Allah duk abin da mutum ya bauta mawa suka ce to Allah ya bauta mawa masu hulul suka ce Allah ne ya sufanci da wannan sifa ta wannan saniyar ko wannan macijin ko wannan gunkin ko wannan dagutun da aka bauta mawa da aka ba asalin gunkin aka bauta mawa ba ba asalin dodon aka bauta mawa ba Allah ne ya zuba siffar wannan dodon a jikinsa sai aka bauta wal iyadu billah an fahimta ko alladhi abada al-qabara alladhi abada al-baqara wallazi abada as-sanama wallazi abada al-hajara bayanin da muka wanda ya bauta ma saniya da wanda ya bauta ma gunki da wanda ya bauta ma dutse wallazi abada al-bashara da wanda ya bauta ma mutum wallazi abada al-mala'ikata da wanda ya bauta wa mala'iku kulluhum ya'buduna Allah wai duka suna bautar Allah ne li anna Allah huwa al-wujudul mutlaq so da shi Allah shi ne sakakken samamman abubuwan duniya gaba ɗaya kawai kowa Allah ne la haula wala quwwata illa babu wani nau'i na kafirci da ya kai wannan hadari idan wannan aqidar bata zama kafirci ba to babu buƙatar su tabbati ya da abila hadin wa tabbako babu buƙatar su laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam su fir'auna ma duk da sai su zauna lafiya fir'auna ma ai bai ce kowa Allah ne shine yace ana rabbukumul a'la ya yadda akwai Allah akwai halitta to sai dai ya kafirce ma Allah dan ya dauki sifar Allah ya ba kanshi kafiri ne babu ko shakka amma kafircin ma mataki mataki ne al-kufru tabaqat kai kafircin da kai da kaji na wannan kasan yafi na wancan hadari والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق mai cewa duniya ta kasu kashi biyu akwai mai halitta akwai wanda aka halitta yaquluna anhu to su su ibnu arabi masu wancan aqidar sai su dinga cewa game da wannan mutumi inna hada mushriku yace wannan mushriki wai wanda yace Allah daban halittu daban Allah shi ne ya yi halitta shi kaɗai za a bauta ma wa ba za a bauta ma waninsa ba da suka ce wannan mushiriki daga ramatin yi bida hawan sallar ke sunansu ne suka ba wa mutane kamar fir'auna ne ai da yace ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin yace annabi Musa ka kafurta ka yi ridda فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله أقولون سباب متوهيدي shi wanda ya ce duk duniya abu ɗaya ce kuma wannan abin shi ne Allah wa ya zalato za ka gane zurfin haƙuri na ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wanda zai iya juriya kuma ce ya haƙuri ya kau da kai ya yi mawa masu wannan aƙidar talala tare da numfashinsu na hannun shi rayuwarsu na hannun shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi babu shi Allah halim halim ne subhanahu wata'ala amma ba bulis suka ci ba inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflit Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yakan jinkirta ma azzalimi yakan mai shigo shigo ba zurfi sanda ya tashi damƙasa ba zai kubuta ba sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن, أخذ إن أخذه أليم شديد الله كسرين ويغلط من يقول ولا معبود سواك قال سي تنبيه mutumin da zaka ji ya ce ba ba abun bauta in ba kai ba wannan kuskure duk da wani zai faɗa ba da nufin aqidata wahdatul wujudi ba ko wato ana ma hannunka mai sanda ne kar ka fada hannun wani munkiri zindiki kace ba abun bautawa sai Allah sai ce maka ato inda gunkin da aka bauta mawa a cana ba Allah bane da ba a bauta mushi ba inda saniyar da aka bauta mawa indiya ba Allah bace da ba a bauta mata ba sai ya daure ma jijiyoyi li'annahu yuwafiqu qawla ahli wahdatul wujud in ka faɗi cewa ba abin bauta in ba Allah ba maganarka ma'anarta ake nufi ba manufarka ba tana dacewa da abin da wahdatul wujudi suka ambata walau zada bi haqqi inda mutum zai ƙara da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah fasarat la ma'budu bi haqqin siwaka la sahhat da sai ta inganta ibarar ta sai ta zamanto babu humudi a cikinta ta zama wadiha sahiha fasiha salima ta zama kubutacciya qala ta'ala kaga karatun salaf aka kawo magana sai a daure ta da aya kawo ma hadisi aka shi dan bid'a ba abinda zai rage mai sai ƙarya da zage zage amma da sunna shine zai kawo ma dalili min alkitabi was sunna qala ta'ala zalika bi anna allaha huwa alhaq hakan ya faru ne saboda Allah ta'ala shi ne gaskiya wa annama yad'una min dunihi huwal batil kuma lalle duk abinda suke bauta mawa koma bayan Allah ƙarya ne shirme ne wa anna Allah huwal aliyyul kabir kuma lalle Allah shine madaukaki mai girma ce ma ayi saniyar da ake bauta ma gunkin da ake bauta mawa dodan da ake bauta kaza da ake bauta mawa ai abun bauta ne suka ce eh abun bauta ne amma na ƙarya shi ko Allah shi ne abin bauta na gaskiya domin wancan gunkin da ka bauta ma wannan mutumin da ka bauta wannan kaza da ka bauta ma kawo mun wani tallafi ɗaya da ya taɓa maka a rayuwa shi ya halitta maka sama shi ya halitta maka ƙasa shi yake ɓuɓɓugo ma da ruwan sama shi yake tsoro ma da ciyawa da abincin da kake ci da kai da dabbobinka shi yake baka lafiya shi yake azurta ka shi yake kaza ɗin to shi ko allan nan shi yake min wannan allazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyini wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kuma shine wanda ya halice ni to ku wa'inda kuke bauta mawa me suka halitta ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له التي da za su haɗin gwiwa su halicci ƙuda ba za su iya ba ƙuda ba za su iya halittar shi wanda ba zai iya halittar ƙuda ba kai wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da kuda zai zo ya fuske wani abu a hannun gunkin ba zai iya kwato shi ba dan bai da kafar gudun ya za a yi ka hada shi da Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicci kowa ya halicci komi ya saukar da duk wata ni'ima yake kare kowace halitta ya kawo ma dare ya kawo maka yini qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah a ilahun يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء da Allah zai mai da duk duniya kowane lokaci dare ake ci wa isa ya kawo haske babu da zai mai da duka yini wa isa ya kawo daren da za a huta babu sai Allah shi kadai to kaga kana da hujjojin bautar Allah shi ko duk wanda zai bauta ma wani Allah kawai ko dai ya zama gado ne ko son zuciya kaga shi ne ƙarya ce batil ne abin da ake bauta mawa goma bayansa amma shi bautarsa gaskiya ce saboda tana da athar tana da asbab akwai dalilin da yasa ake bautar Allah sannan akwai tasiri da ribar bautar Allah wanda kake ganin ta tun nan duniya hakan nan zuwa gobe alkiyama kaga abin fili yake haka sai a ce la ma'budu bi haqqin illa Allah na biyu tafsiru ulama'il kalami li kalimati tauhid fassarar ahlul kalam su ahlul kalam daga cikin su ne aka samu hududiyya daga cikin su aka samu masu aqida ta al-ittihad da al-hulul da suka ce kowa Allah amma su ahlul kalam kamar ita wata mazbala ce wata shara ce ta yan bid'a duk wani dan bid'a sai ta gani yana da wani tushe daga cikin tusussuka ko shi reshe ne daga cikin tushen ahlul kalam mu'tazila jabariya jahamiya asha'ira maturidiya karramiya kullabiya haka waɗannan sufayen gaba ɗaya tarkacen su duk daga ahlul kalam suka sa aka kyankyaso su domin su ahlul kalam suna gabatar da hankali akan shari'a tasliqul aqli 'ala an-naql kamar yadda su shekul islam suka yi bayani a cikin littafin dar'u ta'arudil aqli wan naql da su shaykhul islam mithani wato ainihin ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wa rahimahuma jami'an cewa duk wanda ya zamanto hankali yake gabatarwa akan shari'a dole ya fada cikin bid'a dan zaka yi mamaki ga ayoyi ga hadisai da suka zo bayani akan abin da ya shafi haud tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'mar kabari ko azabar kabari sirafi da ainihin ceto amma suka ji ba mu'tazile duk bai yarda da su ba ganin Allah ranar gobe alkai suka ji ba mu'tazile bai yarda da shi ba saboda ya saba ma hankali shi yace azabar kabari ba zai ba impossible aka ce saboda me ce dan wannan ramin tsukakke ta yaya mala'ika ma zai iya shiga har yaje da wata katuwar guduma an baka amsa tambaya bai jijjige ka ce kai ba zai yiwu ba fahimta ku saboda iya hankalin shi ya tsaya ya yi awo da shi shi kuma ana zancen allan da ya halice ka ya baka hankali shi ya ce kaza zai faru ya aiko manzan shi ya sanar da kai kaza zai fi ka ce baka yadda ba saboda ya saba ma hankali aiko baka da hankali don a hankalce shi din mai wannan aqida a hankalcen ake ake maganinsa tun da dai ai yakan kwanta alal aqalli bacci yayi mafarki a wani dan guntun dakin shi a kila ma a wani zaure takurari kuma a hakan zai mafarkin gayi can ya tafi america ko mafarkin gayi can a ingila mafarkin gayi can a faransa ne mafarkin ana tabado da shi a katan teran ai ya gaji yana hutawa bai karyata wannan ba amma ya karyata labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kaga ko wala hankali ko hankalin nan babu shi to aqlaniyun fil haqiqati laysu bi aqlaniyyin to su ahlul kalam suna fassara la ilaha illallah da ta su fassara sai ce ulama'ul kalam ahlul kalam wadanda galibi madubbugar iliminsu da hujjojinsu daga wasu bakaken arna ne da aka yi a baya na falasifa tilo da ake cewa ko zaga su ana ambatan wasu sunaye su aristo su aflaton da sauransu waɗanda su a cikin arnan ma arna ne su a cikin arna cikin kiristoci arna ne su wasansu suka canza addinin kiristiyaniti da wasansu ma kafin annabi isan ma aka yi su kuma 'yan tashan gari ne ga mutum da su yake hujja maganganunsu ne yake ganin shine reference shine hujja kuma wai da sunan shi musulmi to su ahlul kalam yaquluna la ilaha illa Allah la qadira ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illa Allah ma'anar shi babu mai ikon kirkira da yin halitta da gudanar da al'amura da samar da halittu sai Allah eh babu mai ikon hannun wannan sai Allah ko amma ba shi ne ma'anar la'ilaha illallahu ba domin aka taƙaita ma'anar la'ilaha illallahu da wannan fassara to za a gane cewa mashirikan makama kenan musulmai tunda sun yadda ba mai halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai shayarwa ba mai ciyarwa ba mai ba da lafiya sai Allah duk sun yadda da wannan ba mu da kes da su akan haka cikin wannan nau'in na rububiyya to a fassara la ilaha illallah da abinda mushrikan da suka ki faɗan la ilaha illallah ma sun yadda da shi bai dace da hankali ba sun yi girman kai da aka ce ku ce la ilaha illallah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun kenan sun gane ma'anar la ilaha illallah ba ba la qadira ala al-ikhtira'i ala al-ikhtira'i wal khalqi wal ijadi illallah ba domin inda haka ne da sun yarda domin wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al azizul alim wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah sun yarda qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yudabbiru al amra allati fasayaquluna Allah قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون inda ma'anar la'ila illallahu kenan wallahi da ba za a yi badar ba da ba mu da labarin badar da uhudu da ahzabu da fatuhu makka duk ba za a yi ba duk za a zauna lafiya da su abu jahal saboda sun yarda da wannan fassara kenan suka gane ba shi ne ma'anar ba mun fahimta ko su matsalar su gurin uluhiyya to la ilaha illallah uluhiyya take tabbatarwa kadai ta bauta ga Allah shi kadai ba wai cewa Allah shi ya halitta shi ya azurta shi a'a wannan sun yarda da shi babu ja da musulmai da mushirikai da yahudawa da kiristoci duk sun yarda da wannan in ba waɗanda ba su da addini ba bana ba su ma yarda cewa akwai Allah ba da su mushirikan maka ai sun yarda akwai Allah suna rantsuwa da shi suna yin bakance ga Allah subhanahu ta'ala suna gudanar da qurban bika wasu bayi wasu dabbobi har ma su ware wasu dabbobi su ce na Allah ne da abin da suka zo in za su ji hatsinka kowa ba za ka hana ba to ya suka yi ma'alla abokanan tarayya cikin hakan sai suka ware na goma kasu ma yadda suke girmama Allah suke girmama wasu gumakansu wai da ma'anar wa'annan gumakan za su kusantar da su zuwa ga Allah sai aka ce sun kafurta ba wai ba su yadda da Allah ba sun yadda da Allah kuma sun yadda Allah kaɗai ke gudanar da duniya da rayuwar kowa to saboda haka wannan fassara sai malam yace wa hadha khairu sahih hadha anan sai ka lura ba wai alqudratu ala alihtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi lahu subhanahu wa ta'ala ne yace ba ba daidai ba a'a ya yadda Allah shike da ikon halitta rayawa kashewa samar da wato ainihin arziki ruwan sama da sauran dukkan na abin da ya shafi rububiyarsa amma ba shine ake nufi da la ilaha illallah ba أي لكل مقام مقال ولكل مقال مقال gane kuwa abin baka mai da hankali sai ka ɗauka ya ƙaryata yiwuwar cewa ko kasantuwar Allah shi ke halitta a'a ya yadda Allah shi ke halitta amma ba la'ila illallah tana nufin Allah ne mai halitta ba a wani gurin can za ka ga dalilan Allah ke halitta hatta a hankalce ma wannan abu ne sananne amma nan ana zance ne akan abauta mai shi kadai shine la ilaha illallah take magana a kai ba wai tana zance akan Allah mai halitta bane abun aji aji ne mataki mataki ne ai akwai rububiyya daban akwai uluhiyya akwai al-asma'u was sifat to ita la ilaha illallah tana magana akan uluhiyya ne tare da cewa dimnan ta kunshi rububiyyar babu ko shakka amma ba za a fassara ta da rububiyya ita kadai ba an fahimci wannan ko walillahi almathalul a'la Allah misalin shi yafi na kowa girma akan buga wasu misalai dan mutum hankalin shi ya ya dauka ko yanzu idan nace maka waya wannan handset salula ana kira da ita cewa ana kira da ita ya nuna kira kadai take yi na abin haka kodin kadai take yi ba ana downloading da ita ana kallon bidiyo da ita ana sauraron abubuwa da ita don mutum ya zo ya hajjare sai ce salula ba ta da amfani sai kiran waya Allah ya ba ta haƙƙinta? ba ta haƙƙinta don ka ce Allah halitta kawai yake ka ba mu Allah haƙƙinsa? lillahi matsalul a'ala to da ya halitta halittan da wace manufa ai kuma da sababi da dalili da akwai hadafi yana da manufa gurin halittar ka da yayi to mecece manufar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kaga dole an dawo uluhiyya cewa shi yayi halitta ko ka yarda ko kar ka yarda wannan abu ne tabbatacce tunda dai ba kai kai kanka ba babanka ma yin shi akai ko ba haka ba to kuma in aka tafi za a gano wanda ya yi shi ɗan ya yi ka duk ɗaya ne to amma me dalilin da ya sa ya yi ka shi ne don ka bauta mai shi kaɗai sai wannan ya bauta mai shi kaɗai wannan ya ce ba za a bauta mai ba wannan ya bauta mai tare da wani to kaga a ciki wane ne ya ba Allah wanda ya bauta mai shi kaɗai shi ne ya ba Allah sau da wanda ya ƙi bautarsa shi da makan gararre ne wannan mujirimi ne wutarsa daban ce wanda ya bauta mai tare da wani shi kuma ya yi zalunci domin bai ajiye abu inda ya dace da shi ba don ko baya yiwuwa ga wanda ya ma kyauta kuma ka je ka gode ma wani daban Allah ya hal ma kyautar rayuwa da numfashi da lafiya da kaza alal aqalli ibadan nan koda a ce ba ka da lada in kai yi ta ai dole ka yi ta ko dan godiya duk bakin da ya ci ya gode sai dai in tsinanne ne kwarai kuwa muna ganewa wa hadha ghairu sahih hadha yuwafiqu din al-mushrikeen balati wannan zai dace da addinin mushrikai ne fal mushrikuuna yaquluna la yaqdiru ala al-khalqi illa Allah mushrikai ma sun suna ambatan cewa ba wanda ke da ikon halitta sai Allah la yuhyi illa Allah ba mai rayawa sai Allah wala yumitu illa Allah ba mai kashewa sai Allah wala yarzuqu illa Allah ba mai azurtawa sai Allah wa hadha tauhidur rububiyyati wannan shine tauhidur rububiyya mushrike ba kawai iya na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba tun farkon asalin arnama sun yadda Allah ke halitta sun yadda Allah ke kashewa shi ke ra shi yasa da annabi Ibrahim ya ce allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallahi ai ba su karyata shi shuru suka yi wasu hutu alamatun riba ka yi shuru kenan baka da ta cewa abu na uku tafsiru la ilaha illallah inda aljahmiyyati wal mu'tazila fassarar la ilaha illallah a gurin jahamawa da mu'tazilawa jahamawa mabiyan jaham ibn safwan kenan da ya halaka an kashe shi na ga 228 jaham ibn safwan wanda zindiki ya zo da wasu aƙidu na ƙaryata sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da ambatan cewa sunayen Allah jami'a ne wai sunayen Allah a daskara suke ba su da wata ma'ana ce Allah sami'un ne amma bila sam basirun bila basar alimun bila ilmi shi ne ai balaraban ƙauye ya ji shi balaraban kawai ya koro raƙumansa bai taɓa zuwa makaranta ba amma dai musulmi ne yana sallah don kasan da wani ilimin gwara jahilci jahilin da ba a gurɓata aƙidarsa ba ya fi alkhairi akan wanda ya koyo guba da bid'a a cikin iliminsa su razi sun faɗa cewa ilmul kalam inda ya kai su sun kwammace su zauna cikin addinin tsofaffin gari wanda su ba su karatu ba akan wannan abin da suka koyo don suka ce sun koyo ma kansu masifa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yi alalamin wa balu yace wa lam nastafid min bahthina tula umurina siwa an jama'na fihi qila wa qalu yace duk sun gama zagayen sun gama wahala da binciken sun tattaro zancen katti ne kawai basu basu bi ilimin shari'a da qala Allahu qala rasulu sallallahu alaihi wasallam to da ka wannan balaraban kawai ya zo wucewa ya ji jaham ya tara dalibai yana ce musu Allah bai ji ne amma fa baya ji sunan shi mai gani amma baya gani sunan shi mai iko amma ba shi da iko ta ji wata badakala haka da ya zo sai ce da Allah a taimake shi da aran alkalami da abin rubutu suka ba shi da su a can a gida ana koya ma yaro rubutu da karatun sallah da sauransu haka ya ɗauki takarda ya rubuta wasu baituttuka ya miƙa sun ɗauka tambaya ce aka miƙa wa malam ya buɗe a yi miƙa ma wani ya ce ya karanta babu muƙaddima babu sinilla tun da ran shi ya ɓaci ya ji ana ma Allah shirka ƙarara ya ce ala inna jahman kafirun ba na kufuru wa man kala yawman qawla jahmin faqad kafa laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar عليما بلا علم وفيا بلا وفا أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر عليم بلا علم وفي بلا وفا فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أمدحا تراه أم هجاء وصبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرها عما قليل إلى سقى daka yace jama'a jaham ya haukace ya zari farko ma yace laqad ala inna jaham kafirun ce jaham ya zama arni bana kufuruhu kafircin shi ya bayyana wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafa duk wanda ya faɗi irin maganar jaham ibn safwan tsawon rayuwa har yau kenan ya yadda da wannan aqida to shi ma ya kafurta kaga wannan magana da mutumin nan ya faɗa malamai sama da ɗari biyu sun faɗi irinta cewa jahaniyanci kafirci domin ƙaryata Allah ne yace laqad junna jahamun jaham ya zare jama'a idh yusammi ilahahu gashi yana ambatan ubangijinsa cewa sami'un bila sam'i mai ji kuma baya ji mai gani baya gani mai iko bai da iko yace jaham ba ni labari da za a zo a ce babanka mutumin kirki ne kuma dan iska a lokaci daya imana a ce mai ilimi ne amma shahararren jahili ne mai ƙarfi ne amma rago ne lusari ne kana tsammanin yabo ne ko fallasa ne girmamawa ne ko kaskantarwa ne ya ce to mun gama ganowa kai dai shaidani ne da aka aiko ka tattara mutane kai jihannama da su ɗaliban duk suka watsi a gurin suka tuba suka gane saman hanyar bata suke al'alusi ya kawo wannan kisa a cikin jala'ul ainihin fi muhakkamatul ahmadai amma daga baya sai da ya ƙara tattaro inda ko ina akwai tawagar shida ci gaba da ya haɗa wannan ɓannan tashi har lokacin da aka halaka shi to jahamawa da mu'tazilawa mu'tazilawa batattu ne amma ba su kai jahamiyya wato tabewa domin su jahamiyya kafirai firqa guda biyu aljahamiyyatu warrawafid malaman salaf sun hadu akan kafircin su rawafid ɗan shi'a masu zagin sahabbai masu tuhumar ummuna Aisha radiyallahu anha da abinda Allah ya wanke ta daga gare shi masu wato ainihin fifita waliyansu akan annabawa da manzanni masu zargin mala'ika jibrilu da yin yaudara da cewa annabtan ma sayyiduna ali aka ce ya kai mawa sai ya kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ɗin shi'an arna ne to haka nan jahamiyawa su ma arna ne da imamul bukhari a cikin littafin khalqu af'alil ibad rahimahullah yake cewa ma ubali sallaitu khalfa jahmiyyin aw rafidiyyin aw sallaitu khalfa nasraniyyin aw yahudi yace ni ban damu ba in dai har zan yi sallah a bayan dan shi'a rafidi ko in yi sallah a bayan bajahame ne ƙaryata Allah to lalle zan iya yin sallah bayan ba yahudi ko kirista an gane ko kenan duk da yin san makal abokin ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan to saboda haka wannan jahamawa kenan mu'tazila su ma suna da nasu batar na yarda da wasu sunaye da kuma kore sifofi suna kore sifofin Allah subhanahu ta'ala amma sun yarda da sunayen sai dai su ba za a kafurtar da su ba saboda tawili suka yi suna awwala dukkan sifofin Allah wato suna karkatar da ma'anarsu su ba su wata ma'ana daban ba kamar wannan da yake babu ma'ana ba kwata-kwata kaga shi wa'annan sun dan fi dama-dama aka zo aka samu ash'ariyawa su kuma da suka yadda da sifofi guda bakwai sauran suka lankwasa su suka karkatar da su to su ma wa'annan batattu ne babu shakka amma ba za a kira su kafirai ba ina fata an gane duk da cewa akwai wasu afrad cikin mu'tazila wanda bid'a su ta kai su haddi na kafirci domin galibi wato ba abu ne da aka misali na karanta a littafi sai dai istiqra'an bincike da bibiyar halayen zanadika galibin waɗanda suka zama zindiƙai malamai suka yi hukunci da cewa sun fita daga musulunci za ga cewa daga mu'tazilawa suka fito saboda me wato amfani da hankalinsu ya wuce iyaka har ta kai shari'ar sun maida ta gefe ta kai ma a cikinsu an samu waɗanda suka dinga fitowa kala su ibnu hayyan tauhidi suke cin gyaran alkur'ani kaga wannan zindikanci ne kafirci ne babu shakka to kaga saboda at-tauhidi yayi wa innan abubuwan da irin su abul ala ainihin wato al-mu'arri wanda dukkansu mu'tazila ne ba za ka ce mu'tazila arna ba amma wa'innan dai cikin mu'tazila su kafirai ne so da wato ainihin zanadiqa sun fita daga haddin musulunci to a dunkule da jahamiyya da mu'tazila akwai guraren da suka hadu hatta cikin mas'ala ta halqul qur'an akwai cikin mu'tazilawa da suke da wannan aqida cewa alqur'ani ba maganar Allah bane suka ce qur'ani halitta ne wanda wannan aqidar kafirci ce wanda bai yadda Qur'ani maganar Allah bane ya ƙaryata Allah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah domin suna ƙaryata cewa Allah yana magana shi kuma Allah ya faɗa wa kallama Allah Musa taklima wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani zuwa ƙarshen ayoyi to masu wannan aqidar cikin mu'tazila da jahmiya kafirai to fassarar la ilaha illallah a gurin su tafsiruha inda haula'i wa inda man sara ala nahjihim fassararta a gurin waɗannan mutane da waɗanda suka bi tafarkin su huwa nafyul asma'i was sifati shine kore sunaye da sifofi ce in ka siffanta Allah da wata sifa to ka kamanta shi da halitta sai suka ce ka zama mushriki لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا wanda ya tabbatar da sunaye da sifofin Allah a gurinsu ya zama mushriki an fahimta ko wat tauhidu indahum huwa nafyu al asma'i was sifat tauhidi a gurinsu shine kore sunaye da sifofi haka mu da muke ithbat muke tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa a bisa ka'idar walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون da kuma kore ma Allah duk abin da zai iya bada ma'ana ta kaskanci ko ta waya da kore ma Allah duk wata sifa irin ta dan adam ko ta wata halitta a bisa ka'idar laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi suke kiran mu mu mujassima ne wai muna kwatanta Allah da gangar jiki ta dan adam wanda wannan shafi ba inda wani malami salafi ya ambaci cewa sifar Allah ɗaya take da sifa ta ta halitta babu rabbun wa abdun kaifa yashtabihani ko da kaji wata sifa ta Allah wanda ɗan adam yana da sunan wannan sifar to haƙiƙanin ba ɗaya bane ai Allah tabaraka wa ta'ala sami'un ne mai ji basirun mai gani to mutane ma akwai sami'un ko akwai basir aka samu mai ji aka samu kurma aka samu mai gani aka samu makaho amma ganin ɗan adam ba irin ganin Allah ba jin ɗan adam ba irin jin Allah ba domin ɗan adam ɗin ba ɗaya yake da Allah ba a cikin zati ba yadda ko za a yi su zama ɗaya a cikin sifa domin ikhtilafu zawat talzimu au tulzimu ikhtilafa as-sifat idan har zati ya bambanta to dole sifa ta bambanta kana da ido dan muzuru ma yana da ido kyanwa musa ko tana da ido a idan ka da nata ɗaya ne za ka iya faɗa ma aka ce ka irin na jaki amma kana da kunne yana da kunne me yasa kunnen ku bai zama ɗaya ba saboda jinsin ku ba ɗaya ba ne zatin ku ba ɗaya ba ne kai ɗan adam ne shi jaki ne shi dabba ne a dabbobin ma jaki ne don ko a cikin dabbobi ai kunnen kare ba irin na jaki ba idan musa ba irin na tunkiya ba da bambanci to idan an ce akuyan nan ta ji magana ta sai na ce maka kai ma kaji sai ka ce eh shikenan na kwatanta ka da akuya ni makan mu'adalci to walillahi almathalul a'la Allah yana ji jin da ya dace da girman shi yana gani ganin da ya dace da girman shi ya daidaita sama al'arshi daidaituwar da ta dace da girman shi kamar yadda ɗan adam yake da nashi sifofin daidai gwargwadon ƙudurarsa da Allah ya ba shi muna tare? to don haka su a gurinsu sai suke kore sunaye suke kore sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala na hudu tafsirul hizbiyina min al-qutbiyyina wal ikhwaniyina fassarar yan kungiya shi malam da yake mutumin kasar misra ne idan an ce ‘yan ƙungiya a gurinsu ikhwaniyon da ƙutubiyon mun zan ce ‘yan ƙungiya misali a nan a ce ihya usunna ahalisunna wal jama'a da ƙungiya ta ahalisunna wal jama'a da wace ce ɗayar? a salafiya ce ƙungiya? eh? ya izala najeriya ne ko namu na nan nijar akwai ihya usunna ko? akwai ihya akwai ahlus sunna akwai kitabu sunna na wa'annan guda uku in Najeriya ne a ce akwai kungiyar izala ta Jos kungiyar izala ta Kaduna ko to kungiyoyi hatta irin a ce dariqa qadiriyya tijjaniya duka suna shiga ciki saboda suna da shugaba wata kungiya ga akwai shugaba akwai sakatare akwai kaza akwai ma'ajin kuɗi tunda dama babban abin da ke haɗawa ko ya raba su ne ƴaƴan banki an fahimci wannan ko tawa kaga ai salafiya ba haka ba ko salafiya ta farkin magabata ne ake yi gurin fahimtar nusus na alkur'ani da sunna ba wani bangaranci ba wani wato ainihin ta'assubanci to fassarar la ilaha illallah gurin ɗan ƙungiya babu shakka babun adalci ƙungiyanci irin wancan ba ɗaya yake da nan irin su izala ko su iyawu sunna da sauransu duk da ana samun wasu afrad wanda sun wuce iyaka cikin ta'assubanci wa ƙungiyar har ta kai sun koma irin wa'incan kutubiyawa da ainihin ikhwaniyawa tare da cewa a yanzu wato tamayuzi ne ya karanci akwai cikin masu cewa su salafiya ne amma fil haqiqa qutbiyun ikhwaniyun zai ce shi ba salafi ne so da abin ya zama yayi amma an ka kalli yanda yake mu'amalantar nassi gurin mu'amalantar shi da shugabanni da mu'amalantar shi da yan bid'a da kaza da kaza ga kawai ikhwani ne ikhwanji ne qutbi ne jalad amma me sai ga shi yana cewa shi salafa shi ba salafi mu salafa mu kaza mu kaza الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل musulunci ba kawai kwalliya da suna ba a aiki ne da da kudin to fassarar gurin 'yan kungiya irin kutubiyya da ainihin ikhwaniyya in an ce kutubiyyun nisba ne zuwa ga sayyid kutub sayyid kutub wanda ɗan ƙasar masar ne ya rasu 1996 1996 mil nafsan katurobin says ko? a mil nafsan katurobin says hakan aka kashe shi rataye shi aka domin fito na fito yayi da gwamnati ake nan ba ahli sunna ba ahli sunna baya fito na fito da gwamnatin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ayi hakuri satalqauna ba'di atharatan wa umuran tunkiruna nabi yace za ku hadu da wato ainihin sarn kai da abubuwa da za ku gani da sun saba a cikin shugabanni sahabbai suka ce me kake ba mu shawara ba za mu fito da takobi mu yaƙe su ba annabi ya ce in dai har za su tsaye da sallah a cikin fasbiru hatta talqauni ala alhawd ku yi hakuri har ku haɗu da ni a bakin tafki na hakuri annabi ya ce ai to qutubiyun sai suka ki hakuri wanda shi sayyid qutub almajiri ne na hasan albanna wanda shine muassis na kungiya ta ikhwanul muslimin shine yace wal ikhwan khawawal ikhwaniyin ko ikhwaniyun din sune mabiyan Hassanul Banna Hassanul Banna wanda shi ma ikhtiyarin shi akai an mai kusan harbi bakwai ya ainihin wato bar duniya a 1949 1949 min nafsan karan karantinef ko karantinef ke shi ma kashe shi akai to shi ne asalin mai kungiya ta ikhwanul musulun su ne musulun brothers ko musulun braza lokacin haka ake cewa wanda mu dai a harnan nijar ma najeriya shi'a ta wannan hanyar ta shigo ta hanyar haraka ta al-ikhwan kuma ce al-khuwan al-khuwan al-muflisun kamar yanda Sheikh Muqbil rahimahullah yake ambaton su to su a gurin su يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا الله فسكي باب واتو حاكمية سي أقول الله كلمة حق أريد بها الباطل asalin cewa babu hukunci sai na Allah a cikin shari'a wannan haka yake domin inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون في سورة المائدة babu shakka hukuncin halattawa ko haramtawa wani dan wuta ko wani dan aljanna kaza biyayya ga Allah kaza saban Allah kaza musulunci kaza kafirci kaza wannan hukuncin Allah ne to amma al-ikhwan aw al-khuwan sai suka mai da hakimiyyar ta zama wani abu na siyasa da su har ma suka mai da hakimiyya wani bangare ne daga cikin karkasuwar tauhidi har suke ganin kamar tauhidi ba wai kashi uku ne rububiyya uluhiyya da asma wa sifa bai suka ƙara da na hudu shine tauhidul hakimiyya wanda wato ainihin al-mawdudi ya ambaci makamancin wannan magana hakan nan su sayyid qutb da su hasanul banna duk da ba ta sarihan ba wasu daga cikin mabiyansu ne suka dinga sarrahawa da ƙara hakimiyya cikin aka samu tauhid hatta kai sheikh sheikh al-allama bin baz rahmatullahi ta'ala alai an mai tambaya yi martani a cikin majmu'ul fatawa ɗinsa a juz'i na 30 cewa wato hakimiyya za ta shiga cikin aka na tauhidi ko ko wani bangare ne ita ma mai zaman kanta shine ce tauhidul hakimiyya dakhilun fi tauhidul ibada ina cikin tauhidul uluhiyya domin a cikin tauhidul uluhiyya zaka gane cewa babu mai shar'antawa halattawa da haramtawa sai Allah domin an kafurta yahudu da nasara saboda sun bi tashri'in malaman su da ainihin masu bautar cikin su sun bar na Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله عدي بن حاتم من الضائي رضي الله عنه يتيما أنا سلام لسنا نعبدهم annabi ya ce ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta ku musu biyayya ba su haramta muku abin da Allah ya halatta ku musu biyayya ba ya ce eh haka ne annabi ya ce fatilka ibadatu tuna akwai ashirku fi ta'a daga hakimiyya dakhilatun fi al-uluhiyya wal ibada to su sai suka mai da hakimiyyar wani abu wanda suka yi amfani da shi gurin tarwatsa kan musulmai na cewar shugaba in ya zama mai saban Allah ba za a mai biyayya ba kaga wannan ya saba ma wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shugaba yayi umarni da saban Allah ne ba za a mai biyayya cikin saban Allah ba amma ba wai dan shugaba yayi laifi ko yayi zunubi shikenan a ce biyayya shi ta rushe ba tunda ai shi wannan shugaban ba annabi bane dole zai yi kuskure idan shugaba ya kuskure shari'a ta koyar da yadda za a mu'amalance shi shi yasa annabi ya raba gurin nasiha addinin nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabi wal rasuli sai ya kawo wali a'immatil muslimi wa 'ammati an-nus'u lil a'imma yakhtalifu 'an an-nus'u lil 'amma yanda za a yi ma shugabanni nasiha ba haka za a yi mawa talakawa daga magarin mutane ba ga magari za a tara a masallaci a hau minbari a yi musu nasiha shugaba kuma tadda shi ake iske shi ake a mai nasiha haka annabi sallallahu ya faɗa hadisi cikin musnad al-imam ahmad as-sunna ta ibnu abi asim don kaga wani abu na shugaba wanda baka yadda da shi ba ka je ka kebance da shi ka mai nasiha in ya dauka shi kenan in bai in ya dauka fa lillahi in bai dauka ba ka sauke nauyin da ke kanka to su sai suke ganin in shugaba ya zo da wata ma'asiya ya zo da wani zunubi to ba za a mai biyayya ba har suka halatta a fito a yi zanga-zanga a yi kone-kone a yi kaza ƙarshe dai abin ya juye a kansu shekul islam bin taimiyya ce ba a taɓa samun wanda suka yi shugaba bore suka yi nasara ba ko da za su ci nasara to ta ɗan lokaci ne ai a misira har daula sun kafa har gwamnati sun kafa ikhwan amma ƙarshe abin ya rikici da'awarsu da tabbazu cikin yankin larabawa shi ne fa 2010 zuwa 2011 aka yi rabi'ul arabi din nan ko kharibul arabi aka dinga kashe bayan allah abubuwan da suka faru a suriya tunus abubuwan da suka faru a misra da ainihin wato har zuwa kansu libya su sudan da sauransu duk irin wannan fatawowi da aka yi ne irin na ikhwan to daga yace ce la hakimiyata illa lillah wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah suna ambatan hakimiyya ma da cewa wani bangare ne na ma'anar la ilaha illallah li'anna ma'anaha shamilun li kulli anwa'il ibadati dan suka ce ma'anarta ya game dukkan nau'o'i na ainihin wato na ibada asalin ma'anarta gaskiya ne cewa babu mai hukunci sai Allah al-maududi ya fassara da cewa أن الله وحده هو خالق الكون وحاكمه الأعلى وأن السلطة العليا له وحده كقولنا مقال ظاهري هكذا Allah shi kaɗai ya halitta shi ke da cikakken iko a kan halitta shi ke hukunci a cikin halittunsa to amma gurin ɗabbaka wannan ma'ana sai suka wuce iyaka sai ta kai zalla da kuskure da yake sifa ta ɗan adam in shugaba yi sai su ce mulkin nashi ma ya zama rusasshe biyayya shi ta zama to haram to kuma kai yanzu ka ce kai faɗa da shugaba ai za ka jama wanda bai ji bai gani ba ne ai ta kashe bayan allah kuma abin da ya ta faruwa ke to saboda haka fa naqulu lahum mala yace sai mu ce musu wa aina baqiyatul ibadat to ina sauran ibadu ina zancen su sallah aina ruku' wa aina sujud wa dhabh wa nadhr wa baqiyat al ibadat ina ruku'i da sujudin da ake a sallah ina yanka na hadaya na layya na suna da ake yi domin Allah ina alwashi da bakanci sauran ibadu azumi da tsayuwar dare karatun alqur'ani duk ina suke sai ku bar wannan kai ku je ku ta fada da shugaba kai naka abin da kake iyawa Allah ba zai tambaye ka dan me shugaban ka yayi kaza ba amma zai tambaye ka dan me ka bar kaza dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba kuma abun mamaki jagoran nasu Hassanul Banna yana da wata magana wadda da sun bita da an zauna lafiya cewa ke aqimu dawlatal islami fi buyutikum tuqam lakum fi ardikum ku tsaida gwamnatin musulunci a gidajenku watan wata rana za a tsaida gwamnatin musulunci a ƙasarku da an tsaya kan wannan maganar shikin da kai da iyalanka da 'ya'yanka ku zama masu bin Allah ni ma haka wancan haka wancan makocin naka wancan dan uwan naka ƴaƴan namu wata rana su ne za su zama shugabanni daga shikenan salin alim ba a zubar da jinin kowa ba ba a tada hankalin kowa ba an kawo gyara cikin al'umma hal al-ibadatu hiya al-hakimiyyatu faqat shin hukunci shi kadai ne ibada idza kana ma'anaha indakum al-hakimiyyatu faqat wa aina ma tanfihi min anwa'i shirk ina abin da ita hakimiyya ke korewa na nau'ukan shirka me yasa baku yaki bokaye ba me yasa baku yaki ɗan tsubbu da ɗan duba ba ya subhanallah yanbaghi tanabbuhu li hadhihi al-umur wala yace ya kamata a lura a fadaka da wa'annan al'amura lianna hadhihi kalimatun azima wannan kalma ce mai girma hiya al-munajjiyatu minan nari liman haqqaqaha ita ce ke tsiratar da mutum daga wuta ga wanda ya tabbatar da ita kalimatu la ilaha illallah wa kullu dini yambani alaiha dukkanin addini fa ya ginu ne akan wannan kalmar da ita kafiri yake faɗa ya zama musulmi min awwalihi ila akhirih tun daga farkon musulunci har ƙarshen sa yana kai kawo akan la ilaha illallah wa da'watur rusul ita ce da'awa ta manzanni abinda suka yi kira zuwa gare shi Allah ta'budu illallah wal kutubul munazzalatu littattafan da Allah ya saukar at-taura injila zabura al-qur'an da sauran littattafai kulluha mabniyatun ala hadhihi al-kalima dukkan su sun ginu ne akan wannan kalma ta ainihin wato la ilaha illallah kalimatu tauhid to wayannan sune fassarori guda hudu waɗanda duk mun ji kurakuran da ke cikin su zamu ji a karatu na gaba insha Allah fassara ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa wanda mun ji a baya amma zai ƙara jaddadawa saboda an kawo innan gurɓatattun an ainihin wato kore yanzu za a tabbatar tun da dama annafiyu sun mali isbat ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana ya gane ikon gyarawa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum